الرحمن الرحيم عرفية بن مالك كينا نعم
warfa abi wawin wabi ya jirur Eh, sha- ni dai waje na shafi na 51 ban sanar wajen ku ba na ma to alfiya ibn malik warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi ko ba haka ba to malan yace zakar al-musannif kenan ibn malik ya fada shi ne al-musannif shi kuma ash-sharihu shine ibn aqil sai mun yi hattara ismaini kisbi guda biyu yu'rabani wanda ake ma i'rabi bil hurufi da harufa ahaduhuma na dai al asma'u sitta sunayi guda shidda wasani al musanna nabi kuma al musanna an gane ko wa qad taqad- wa qad taqaddama al kalamu alayhima bayani ya gabata kenan su al asma'u sitta turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya shi ko al musanna يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء طيب. ثم ذكر في هذا البيت sannan malam ya ambata a cikin wannan baiti alqism athalis ismi na uku wa huwa jam'u mudhakkar salim jam'i na maza as-salim li salamati bina'i mufradihi ya an ce as-salim wanda ya tsira don me an kashe shi as-salim li salamati bina'i mufradihi in ce al-muslimu al-muslimuna al'alimu al'alimuna kaga mufrarkin ya zo na an ka ƙara wani abu amma inda ce al'ulama'u lam yaslam bina'u mufradihi fa huwa jam'u taksiri yace to wa ma humila alaihi jam'u mudhakkar salim wa ma humila eh, alaihi da abinda an ka dora akan shi eh mulhaq kenan al mulhaq bihi wa i'rabuhu bil wawi raf'an ana masa i'rabi halin raf'a akawu wawun wa bil ya'i nasban wa jarran da ya'un kuma ai masa nasba ai masa jarra wa ashara bi qawlihi amirin wa mudnibi ila ma yujma'u hadha al jam'i zuwa ga abinda aka yi ma irin wannan jam'i na wawan da nunu wa huwa qismani kala biyu ne jamidun daskararre wanda murtajil kenan ba a ciro shi daga wani abu ba wa sifa kuma da sifa wanda mushtaqqun ne fa yushtaratu fil jamidi ana shartanta ma jamidi an yakuna alaman ya zamanto alam ne an gane ko suna wanda yake ba na kira ba li mudhakkar ma'arifa ne kuma alam ne limu zakkar ya zamanto namiji aqilin mai hankali khaliyan min ta'it ta'nith bai tare da ta'ut ta'nith wa min at-tarkibi kuma bai hadu da tarkib ya zamanto an hada kalma biyu ne ko abin nan fa in lam yakun alaman in ba alami na ba lam yujma bil wawi wan nun ba ai masa jam'i da wawan da nun fala yuqalu fi rajulin rajuluna ba a ce musu rajuluna sai dai in daɗi na yi mutum yawa yana koyon samun koyon larabci ko kuma wani malami ya kaɗa ka cikin rami ya ce ka mishi jam'in kalma ta rajul jam'in muzakkar salim ka ce rajuluna sai sai ya kaɗa ka cikin rami ajibituna ina malam ya ce na'am haka al'amarin yake idza sughira in an kai tasghiri jaza zalika ya halatta in ka ce rujailun nahu rujailun dan karamin namiji to sai a ce rujailuna li'annahu wasfun domin nan ya kuma kamar sifa an gane ko to in ka diba can cikin hamish eh, za ga bayani yace fa in lam yakun alaman lam yujma eh, wa in kana alaman li ghairi mudhakkarin in ko alam ne ba na namiji bane lam yujma bihi ma ba ai masa ba ai masa jam'i da shi da wawun da nunun ke ko da ya'un da nunun fala yuqalu ba za a ce ba fi zainab mace wanda ake ce ma zainab zainabuna وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل إن ضمنت علم ليه نمذكر غير عاقل فلا يقال أقالكو في لاحق اسم ف- فرس لاحق با لاحق أنا با لاحق مي- ميرشكا اسم فرس سنة ولدوكي لاحقون با أجا لاحقون دومين غير عاقل ليه وإن كان فيه تاء التأنيث إن كما أكوي تاء التأنيث فكذلك لا يجمع با إمس جمعي فلا يقال في طلحة طلهون وأجاز ذلك الكوفيون إن جانا شو galibin madrasar basra tana kiyayewa ne akan al'asul madrasar kufa kuma tana kiyayewa ne akan al'qiyas galibi to idan mutum ya dirasa akan madrasatul kufa da masartul basra sannan zai mad- karatu madrasatul baghdad sannan madrasatul andalus madra- madrasu shi na nawa guda hudu na dan nan sai ka gane matsalolin khilaf da wanda an kai ittifaki ya zama to ka san nahawu da kyau amma duk da ka iya nahawu ka daina kuskurantar da malamai kana dariya dan wani shi da ya iya nahawu abin da ya kaso ji malami ya larabci ya kuskure shi dariya to wane ne bai yin kuskure ko bai na yin kuskure ai hatta na ɗalibai وكذلك إذا كان مركبا كما كان يرنت مركب فلا يقال بذا أتي في سيبويه با babban malamin na hukun san shi aiko si bawai ba fari sai da amma ba balarabi bane yayi malarabci aikin da har yanzu duniya tana tuna da shi sunan littafin sa alkitab shi yasa ilimi daban zatin dan adam daban si bawai gashi ba balarabi bane sun ce kamar dan kicci mai mai kamshi shi yana amma anashi da farisanci kabari daga Tabaristan ne yanki ne na Farisa su Imamul Bukhari Imamu Abu Dawud as-Sijistani Tirmidhi Ibn Majah Nasa'i ga su yi hadisi ake amma ba Laraba bane ina fata ana fahimta ta dan haka ilimi wanda ya tsaya yayi shi na yayi wanda bai yi ba wallahi aikin banza bata maka ne lokaci da shi kai. duk duniya duk wanda ya dirme ma gindi ga harkar karatu in dai ba karatu na kai ba wallahi aikin banza kai na'am duk mai kuɗin da dirme ma gindi game da karatu wallahi sai dai shi baka kuɗi amma wallahi bai iya dirme ma gindi wajen karatu rada duk an ka tattauna matsala ta ilimi wallahi kuna kuma ya rage shi duk mai mulki ko shugaban kasar Amurka ɗari ma gindi game da harkar ilimi wallahi aikin banza yi don mi don wallahi ranar ilimi dole sai da ilimi na'am kuna kuma da kai da shi za ku dawo don bayani da za a yi duk wanda ɗari ko baban ka shi asakin mallaman duniya gaba ɗaya in ba kai karatu ba wallahi aikin banza kai Na'am.
domin dalili da dalili da za a tattaunawa Allahu akbar da waɗanda sun karɓi magin di masu kuɗi da masu mulki suna iya ba kansu to karatun nan duk duniya sun yi- sun yi kowa son shi su ya kamata a ce sun ba kansu ko ba kana bane sannan su ba ɗiyansu to su sun kasa ba kansu sun kasa ba ƴaƴansu kuma sun ce sun ɗarmi magin di game da karatu kuma kai ka ki tsaya kai karatu mai kyau ka aikin banza Allah ya kyauta amin
ya ce to wa ajazahu ba'dhum sashin mutane sun inganta sun halatta shi wa yushtaratu fi sifa ita ko sifa ana sharɗanta mata kaga nan ya kawo sharadi karatun mu kenan ya abin ga ana yin jam'u muzakkar salim da mulhaq bihi da irabi da wawun da nunun da kuma ya'un da nunun to wa- wanda ya kasance jamid ne an kawo sharuɗan shi to yanzu kuma kismi na biyu ga sharuɗan sifa an takuna sifatul li mudhakkarin aqil ta zama to sifa ce na muzakkar namiji akil mai hankali Kha- wato eh, khaliyatan min ta'it ta'nif ba tare da ta'ut ta'nif laysat min babi af'ala fa'ala'a kenan fa'ilinta ba af'alu fa'ala'u bane an gane ko kamar abkamu bakama'a bebe ko wala min babin fa'alan fa'ala bai daga cikin fa'alan fa'ala an gane ko wanda an ce fa'ala ne namiji mace afshan ita kuma ce a ce afsha misali ko ghadban ghadba wala min ma yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath babu ko ba a kawo shi da abinda mudhakkar da mu'annath suke haduwa a cikin shi ashe ya kawo su bari mu bari mu gani yace fa kharaja bi qawlina sifatun li mudhakkar in mun kace sifa ta mudhakkar ba ka da sifatun li mu'annath abinda ya kasance sifa ce ta mu'annath fala yuqalu fi ha'idin ha'iduna domin asalin ha'id ya kamata ya zama yana da ta'u to amma tunda namiji bai haila ba a bukatar ta'u na'am
ko ba karan bane hamilun mace bai mi mai ciki namiji na yin ciki bai yi shi yasa ba a bukata sai an mi sai an kama shi ta'un amma ana iya kawo wa ta'un saboda wasu dalilai saboda an ka ce hamil wani lokaci ana nufin wanda ya dauka to inda hannuna namiji hamilun na mace hamilatun na amma in hamilun na ciki na to nan kan namiji bai dauka ciki to kuma wani lokaci za a kawo shi saboda nuna halin aikin da ake ciki yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin to murdi'atin asalin shayar da nono kato na bada nono jama'a namiji bari mu ce namiji kawai ne ce mun yi abin namiji na bada nono to sai ce murdi'atin bai ce murdi'in ba sai suka ce nan ta'un din tana nuna tana cikin bashi nono ne saboda mace lokacin da take ba dan nono ta shagala da shi in an ce murdi ita ce mace mai shayarwa ba dole bane tana ba shi nono amma an ce murdi atin wadda ta ba yana cikin shan nono ta ne wannan lokaci kaga tana daddaba danta yana wasa tana mishi wasa tana kula da shi amma in ta tashin kiyama sai ta rikici da an nuna tashin hankalin kiyama yana da girma mun fahimta kenan ko kenan ta'un din wani lokaci ana iya kawo ta saboda wani dalili ba sai ko mun fahimta ba duk da yake majama'a Allah yanzu ya ce kai ta'un din nan ko ina inda an kaga dama a sata dai a gane dai mace ta a huta kowa ya san inda wa kharaja bi qawlina aqilun an gane ko ya hita daga cikin abin nan namu sifatun limuzakkar aqil ma kana sifatun limuzakkar ghayra aqil kina in ya zamanto ghayra aqilun ne to shi bai shiga ciki fala yuqalu fi sabiqin sifatu farasin sabiquna in doki na anka ce ma sabiq sifa shi ce to ba a ce mai sabiquna dan ka amai da suka mai hankali wa kharaja bi qawlina khaliyat wa tu khaliyatan min ta'it ta'nif ma kana sifatun limudhakkarin aqil abin da zamanto sifa ce ta namiji mai hankali lakin fihi ta'ut ta'nif nahwu allama fala yuqalu allamuna allama babban masani fahama nan ba mace ta ba kan wani gaje ce allama yace to shi wancan mutum ya mishi zan mace a'a ta'un litta'kidi ne bincike na kana irin shi ta'ut ta'nif wa ma'aniha wa asbabu wurudiha da kaza da kaza da kaza yanzu sai ka fitar da matsaloli masu yawa mun fahimci wannan wa kharaja bi qawlina ya fitar da fadar mu laysat min babi af'ala fa'ala ma kana kadhalika ahmar fa inna mu'annathahu hamra fala yuqalu fihi ahmaruna وكذلك ما كان من باب فع- فعلان فعلا نحو سكران سكرا سكران شيني مي ماي كو احمر كما شيني جا كان متي متي بياني باب ابن nan. سكرا كده متي مي ماي فلا يقال سكران وكذلك اذا استوى فيه الوصف الوصف اذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإن فإن آه، آه، فإن يقال فإن يقال يا كما تقول فإنه يقال آه؟ eh fa innahu dama haka ne ya gaya mata ni dai wajena babu ta amma dai na ga larabcin bai yi haka ne fa innahu ya fi cancanta an gane ko sai in mun yi dogon dahawu da mu ce to ko haka an kai ha'un din an shafe ta don wani lokaci ana shafe ha'un din sai a kawo in in ka to sai ka kaddara mukhaffafa min athqila wa in kunna an dirasatihim laghafilina ay wa innahu a- abin nan eh, kunna an dirasatihim laghafilina sai zaman to mukhaffafa min athqila akwai akwai shi a larabci amma amma nan da ya fa'in nahu ya kamata a ci wannan filin mutare ya zo ne eh fa'in nahu yi ƙalu fa hudifat ilha to ƙaddar sun ba da zalika yi orabu mun gane ku rajulun saburun sai a ce namiji saburun mai yawan hankuri ko wa mar'atun sabur nan ma mace sai a ce sabur ga larabci abin ga amma mace malukul kahira ce don Allah yanzu a ce in ka gada ma ka ce sabura a gane mace na don Allah huta wa rajulun jarih mutumin da aka yi ma rauni wa mar'atun jarih da macen da aka yi ma rauni fala yuqalu fil jam'il mudhakkari saburuna wala jarihuna duk waɗanda abubuwa yanzu a zamanin larabci suna cewa babu matsala wanda eh, ya ga dama shi na iya shi su an san dai ba- ba larabci ne mafi afsah ba amma dai a dai gane a yi gaba wa ashara al ko dibi littafi guda littafan Sheikh Abdul Latif Shuwairif za ku waɗannan mas'aloli at-tadribat al-lughawiyya na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da kuma tashihat al-lughawiyya babban malami ne na kasar Libya sannan kuma akwai littafi al-qararat an-nahwiyya wa at-tasrifiyya na Khalid al-Usaymi za ku ga mas'aloli na lugha na zamani na zamani ba irin na da ba da kuma al- akwai littafi na da al-insaf fi masail al-khilaf na Imam al-Anbari sannan kuma akwai eh, abin nan tarikh al- abin nan nash'atu nahwi wa tarikh ashharu nuhat na sayyid sheikh tantawi sheikh al-azhar akwai littafai da dama ana bincike kan waɗannan mas'alu to mu je gaba ko wa ashara al-musannif rahimahullah musannif yayi ishara Allah ya shi masa rahama ila al-jamidi ko akan suna wanda yake jamidi daskararre kenan in ji malaman zauri al-jami'u li shurut allati sabaqa dhikruha wanda ya tattaro sab- eh, sharuɗan da anka ambata bi qawlihi amirin fa innahu alamun li mudhakkar ya zama to amal alamun li mudhakkar alamina kenan na mudhakkar aqilin kuma na mai hankali khalin min ta'it ta'nif wanda yake wato ya wofinta kenan bai da ta'ut ta'nifi wa min at-tarkibi kuma bai hade da tarkibi ba a hada shi ba fa yuqalu fihi amiruna shi ana cewa amiruna ko wani babban alarama ana cikin shi alarama amiru ko ba karan bane a Najeriya yake galibi yana wa'azi tare da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Ada Eh, na ce Sheikh Abubakar Gero Afon an gane ko alarama amiru kenan lokacin da muna yara babu alaraman daga burgeni daga cikin alarmomin Najeriya irin shi saboda yana yawan zuwa kwanni galibi wannan lokaci tare da gero yana mata- matashin shi an gane ko lokacin ina da wani dan uwana wanda muke eh, abin nan makaranta ta nurul islam tare da shi mu muna lakol muna nurul islam amma su ba su zuwa lakol ikol mai tarsa suna zuwa nurul islam idan muka zo muka zauna ina tuna wani lokaci akan takali ko na abu sai a ce to ayi ayi koyon alarammomi to sai a rinka koyon alarammomi waɗanda suka shahara a ce ayi qira'a ta amiru ayi qira'a ta eh, abbakar adam abbakar adam aure alarma da ke abin ga katsina ko ba haka ba a yi kira'a ta wanga ahmad suleiman ahmad ibrahim suleiman yahuza mu cika kira'a shi ba wannan lokaci saboda lokacin waɗancan sun taso shi yahuza ai tun farko ne da kuma wanga alarma ridwan na kaduna waɗanga alarmomi guda hudu lokacin nan galibi in ana wa'azi da su ne ake yi to galibin dai wanda mun kai karkata zuwa gare shi lokacin da mun kai koyon shi shine Aminu lokacin muna yara ko ba haka ba na san shi kwarai da gaske lokacin yana zuwa kwarai amma yanzu ban sani ba murya ta tayi nauyi ko ina iya bari dan jaraba ko da aya guda ta to abubuwa sun yawa yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا بني ما كنا- duk alramomin nan da duka muna koyon su Mm, duka ya ce to wa asharar ila sifa ya yi ishara zuwa ga sifa ila sifatil mafkura zuwa ga sifa kenan awwalan bi qawlihi wato ita ta farko kenan tunda ya ce ila sifatil mafkurati awwalan bi qawlihi wa mudhnibi fa innahu sifatun li mudhakkarin aqil ko li mudhakkarin aqilin آه، خالية من تاء التأنيث صفة تا مذكر مي هنكلي كما با تare tare da ta'un walaysa min babi af'ala fa'ala ba ta cikin fa fa- babi na af'ala fa'ala kamar wanda shi na zuwa eh, ahmar hamra misali wala min babi fa'ala fa'lan fa'ala bai daga cikin fa- babi na fa'lan fa'ala ko ba haka ba kamar yadda ya gabata an gane ko sakran sakra ko ghadban ghadba ko ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كما يدرك cikin wanda muzakkar da muannath suke eh, tarayya a cikin shi kamar jarihun da sa- da saburun da anka kawo ko ba haka ba kenan sai zaman to duka ya ishara zuwa gare su an gane ko to wannan ina ganin shine karshen baitu dukkan mubarak ya kawo wadanda ya kamata mu tsaya akan su Allahu ta'ala assalamu alaikum